من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة شورى مكية وهي خمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم ميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة شورى مكية وحي خمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين كاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم suratul shura wannan aya ana ambaton ta da suratul shura saboda akwai amrun shura bainahum a cikin ta tana da ayoyi guda 50 wasu kuma sun ce guda 50 da uku yadda dai yanayin diga aya ta fara da bismillahir rahmanir rahim da yake su ayoyi da rubu-rubu da kumsu da da nisfu da da sumuni da kumsi da nisfu da izu da kumsa da ashara wayannan duka zamanin sai na Ali aka yi su zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma babu shi a rubuce zamanin sai na Abubakar da aka rubuta shi to wanda aka fara rubutawa babu ba digo ma bale wasani ba digo ba wasani ba aya ba wakafi ba komai aka Qur'ani yake to sai zamanin sai na Ali ne anan ne wanda ya fara yin wayannan abubuwa shine ana ce masa abokin sai na Ali ne kuma almajirin sai yana da ne sunan sa abul aswad ya du'ali to shine wanda yaje shine wanda sai na ali ya baki lokacin da ya ce yana ganin fa qur'ani nan in ba an tsaya wa yara da suke tasowa ba kada su tashi suna kata qur'ani to shine sai na ali ya ce masa to ya kirkiri fannin nahwu sanne sai na ali ya fitar masa da ismu da fi'lu da harfu yake masa ya abada sadi unqu ala hadha da ce ya wani kodi ka je ka nufi wannan da ya je sai ya fidda dukkan babobin na hau gaba daya da ismudin da aksamunsa da filolin da aksamunsa da harfunin da aksamunsa duk ya gama komai da komai to shine wanda ya fara zana wa qur'ani alama dalili kuma wani ne yana karatu a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake qur'anin bashi da digo ba wasali to shi da yazo aka ba shi zai karanta to duka wato kara ne kawai mana ba diga ko ina to da yazo yana karanta fatiha da yazo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai shi ataka bi abdin wa ataka bi sab'in to in iyyaka in ka kawo in ka sa digo sama ya zama ataka na'budu in ka sa ba ta farko ta zama ba ta biyu ma ba bi abdin ne shan ma sai ya koma wa ataka nasta'inu in kada ku wannan nunin kamar da shi digon kasa ya koma bisa to ta din nan kamar da ta baya zo bisa mai to shine sai yace kai wannan Qur'ani za a lalata shi mutane suna karanta garin daman su to shine ya dauki shine scenario ya masa izini shine ya fara ya zo ya zazzana Qur'ani ya zana inda digo sama yake sai digo daya ya alama digo ya zane daya inda yake da digo biyu ya zane biyu inda yake da digo uku ya zane uku idan ƙasa ne haka yake zane to yayi wannan ya gama ya zo to shine ma ya fara yayi wa qur'ani wa salima eh shine yayi wasal shi fataha shi yayi ruku'a shi yayi kisra shi yayi faduwa duk wannan shi yayi imala mana yamla duka shi yayi waɗannan abubuwa daga abu da wani daga na aka fa alqur'ani ya samu waɗannan duk wannan zane ne an yi shi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma duka da yake shi gaba ɗayansa wasa'ilu ne na saduwa da qur'ani shi qur'ani shine maqsud shine maqsad shine abin nufi wajen Allah kowane musulmi Allah yana bukatar sai karanta qur'ani ko ta yaya zai karanta shi daidai karanta qur'ani kuma dole sa to amma wace hanya ka bi karanta Qur'ani wannan kuma ruwanka kai zaka dubi hanya da zaka dace yadda zaka karanta Qur'ani sahabbai su karban Qur'ani suke daga bakin Annabi kawai sallallahu alaihi wasallam manzo Allah zai karanta sai sahabi ya karba shi ma je ta karanta wai da Annabi ya karanta nan din ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk kirawoyi guda bakwai na Annabi ya karanta su saboda akwai lokacin da sai Umar ya samu wani yana karanta yana sallah a masallaci yana karanta sura wasu jama'a suratul mursalati ne to sai na umar da ya same shi ya je yana karanta surar kwata kwata ba yanda shi ya santa ba to shi bai hakuri ba sai na umar sai ya shaƙe wayar mutumin ya ce za ka bata mana qur'ani sai ya ja shi gir har gaban annabi sallallahu alaihi ya zo manzala ya ce ya me ya me ya faruwa ya ce ya rasulullahi wannan mutum yana bata qur'ani ya ce me ya faru ya ce na je yana karanta qur'ani ba yanda na san shi ba wannan bata mana qur'ani zai yi sai annabi ya ce masa sake shi da ya sake shi ce to shikenan karanta sai mutumin ya karanta yadda da yake karantawa sai sai manzala salama ya haka za unzilat ai haka aka sauka da sura ya ce umaru kai ma karanta naka sai na umaru ma ya karanta yadda ya iya ya gama sai annabi ya ce masa haka za unzilat haka aka sauka da wannan sura inna ma unzila alquran ala sab'ati ahrufin an sauka da qur'ani akan lungomi ko kuma kalmomi ko kuma harufa guda bakwai daga nan da aka samu wa'annan kira'o'i ya sake samun sabanin kira'a sai a samu inda kira'o'i ne wayannan guda bakwai nan su ne wanda suke mutawatirai wanda duk malaman duniya sun yadda su ne qur'ani mutawatiri akwai wanda suke shazai daga zamanin sahabbai ma na karantawa akwai kira'an abdullahi bin mas'udin shazza ce ba ba sallama da ita kuma kira'a qur'ani ne eh shi ya cikin yana canja shi yana canja kalma ma a cikin suratul juma'a ya karanta fa idza qudiyati salatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah sai ce fa idza qudiyati salatu famdu ila zikrillah to kaga sai ya ya canja to akwai irin wayannan kirawoyi wanda yanzu ba a makaranta su shafai ne wayannan mutawatirai guda bakwai ne su din gaba ɗayan su akwai sahabban da suka haddace Qur'ani tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kawai mutum tara wanda sun iya Qur'anin gaba ɗayan sa kuma hadda mai kyau wanda annabi sallama ya yarda da haddasu to waɗannan su ne suka koyar da tabi'ai su kuma tabi'ai su suka koyar da waɗanda suka karanta waɗannan karatu yanzu wanda ake karanta to shine to wannan su to wannan to shi za daga zamanin wannan sai na shi Abu Lazai Juali to daga nan aka samu Qur'ani ya samu waɗannan ya fitar masa da izu izu ya fitar masa da da nisfu ma'ana rabin izu ya fidda rubu'in izu ma'ana kwata na izu ya fidda sumuni kace ɗaya bisa takwas ya fidda aya goma goma shine ashara ya fidda aya biyar biyar shine kumsa ya fidda wasu daga cikin wakafi amma shi wakafi na qur'ani babu wakafin da wani zai ce maka dole sai kayi wakafi kaza babu shi a shi wakafi yanayin karatu ne na'am inda karatu ya tsaya a nan ake tsayawa in karatu ya tsaya sai ya kafi a tsaya sai a tashi gaba in karatun bai kare ba numfashi ya tsaya to za a dan koma baya farkon karatu sai a zo a dau a dauka sai a zo a wuce sai a kai inda za a je a tsaya din to haka dai qur'anin dai tun a wannan lokacin haka kuma ya shigo an mutane kuma ake tafiya da shari'a yanzu to shi dai karatun qur'ani shine farilla saboda haka wanda ya karanta qur'ani a allo da wanda ya karanta a littafi da wanda ya karanta da shi da ka muradi iya qur'ani shi ne kawai in wannan ya iya wancan ya iya wancan ya iya to ba ruwanka da yadda suka iya kamar aikin haji ne in ka je karar da mutum a arfa ya zo aikin haji ba ruwanka a jirgin sama ya zo a jirgin ruwa ya zo a mota ya zo a mashin ya zo a keke ya zo da kafa ya zo a muradi a ganci a arfa kuma an ganci ya ya halarci arfa ya zo mun galiba shikenan ya gama ayyukan aikin manafiko shikenan yayi aikin haji muradin da haji shine maksad wayannan duka wasa'ilu ake ce musu wasila tsanin da zai kai ka zuwa ga muradi ba muradin ba yawa sai tsarin da zai kai mutum zuwa ga muradi shine mutanen usul suke cewa wa ma la yatimmu alwajibu illa bihi wajibun duk abinda wajibi ba zai cika ba sai an hada da shi ma zama wajibi shi yasa neman ruwa mai tsarki ya zama wajibi saboda alwala ba a yi wa sai da ruwa mai tsarki to sai neman ruwa mai tsarki wajibi ne amma ba ruwa mai tsarki ne alwala ba idan ka samu ruwa mai tsarki ka zo ka ajiye a gaban ka lokacin sallah yayi ka ajiye ruwan baka yi komai ba ka tashi ka ce za ka yi sallah ai babu ba ruwan ne ba a ruwan shi wasila ne tsani ne da zai kai ka zuwa ga sallah tunda Allah ya ce in za ka yi sallah ba aka kawai za ka tashi ka shiga sallah ba يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فامسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين Allah ya ce in za in ku tashi za ku yi sallah to kar ku shiga wa sallah haka kawai sai ku wanke wasu gabobi har ya ayyana su za a wanke fiska a wanke hannaye a shafa kai a wanke kafafuwa to anan mutanen masabobi da yake guda hudu da akwai Abu Hanifa imam malik imam shafi amr ibn hanbal imam abi hanifa ce da shi wadanda Allah ya faɗa a qur'ani sune farilla alwala saboda haka masa bar abu hanifa in dai ka wanke fiskar ka ka wanke hannaye ka shafa kai ka wanke kafa shikenan alwala ya kare ko baka wanke hannu zuwa ku'u ba baka kurkura baki ba baka shaka ruwa ba baka bace ba baka shafa kunne ba shikenan duk wayannan sunnoni ne to amma sunnonin suna shika farilla ne amma dai shi waɗannan su wayan ta sune farilla imam malik ce su ne farilla amma shi ya ƙara akwai gaggautawa mana kar ka fara alwala ka yanke kai ta surutu har alwalan ka ya buce baka ƙarasa ba to alwalan ka baka yi ba amma imam abin hanifa ya ce a shi babu wannan fauro tunda babu wannan fauro a wajensa saboda haka shi za ka iya fara alwala bayan ka yi sallah asuba ka fara alwalanka sai ka tsaya inda ka tsaya ka bari azhar sai ka ƙarasa alwala sai ka ya kai sallarsa babu fauro a cikin masabarsa ba dalku imam malik ne ya faɗe shi shudawa duk inda ka sa ruwa ka sha ka sa hannu ka shafa da alwala da wankan janaba duka wayannan akwai dalku akwai shudawa shine ka sa hannu ka goge bayan ka sa ruwa shi ma a masawar malikiya banda banda abu hanifa abu hanifa ya ce in janaba ta same ka ka samu wani wani tafki haka ko wani kogi ko wani kwari mai ruwa ka zo ka cire kayan ka kawai ka tsunduma a cikin kafita shi kenan jaraba ta tafi ba sai ka shafa ko ina ba masabar abuwa ne ba amma ba ta ba ba yawa to haka irin waɗannan haka zaka samu wasu kamar shafan kai a alwala imam malik ya ce sai ka shafa kanka gaba ɗayansa saboda shi wannan ba wamsahu fi ru'usikum ya ce wannan bar bar ba ce ta za'ida in ji mutanen nahu ba ce ta ilsaƙi in ji mutanen balaga ma'ana wa wamsa huru usa kun kawai ake nufi ku shafi kawunan ku gaba ɗaya kenan to shi to shi ne imam maliki a masabasa sai ka dafa kai gaba ɗaya shi ne shafan kai yayi imam shafi'i ya ce a ya karba kan kashi hudu ka dafa kwata ɗaya yayi imam abi hanifa ya ce kai ko gashi goma ka dafa yayi ka dai hannunka dai ya taɓa gashi to haka dai waɗannan duka ikhlaful a'immati rahmatul ummati sabani na jagorori rahama ne ga al'umma da irin wayannan su ne wayannan duka wasa'il ake cewa maksad din shine abinda gundaron abinda shari'ar ta ajiye wanda Allah ya faɗa ko annabi ya faɗa shine maksad shine abin nufi wannan kuma wanda zai kai zuwa ga abin nufi saboda haka hanyoyin da zaka bi ka je aikin haji ka nema duka dolenka saboda ka je kai aikin haji to zuwa aikin haji a same ka haji dai ba a yi sa duniya ba garin da za ka yi aikin hajji ya yi sai ka je makka da madina sai ka je makka ma aikin gaba ɗaya makka yake eh rawa biya makka yake safa da marwa makka yake mina a makka take arfa a makka take kuma suna aikin hajji da jiba na jama'atu duka a makka suke to in ka je sai ka je can sannan aikin makka ka zai yi zai aikin hajji zai yi duk inda kai aiki ma'ana za ka kaddara ka je ka samu wani masallaci a duniya ka ce wannan ma yayi kama da masallacin kaba bari in kewaye shi ko ka kewaye Allah ba zai karba ba shi haji yana da yana bayan farliyancinsa yana kuma da waje da kuma zamani ba a yin sa sai a wajensa mana ba a yi sai an je makka sannan ko ba a yi sai zamanin da ake yi ma'ana daga shawwal nan ma da akwai sabanin masabobi wasu je daga shawwal da zulqida da goma zulhajji kawai masaba imam malik kenan wasu kuma sun ce a shawwal din ne da zulqida da zulhajjin gaba ɗayansa wasu kuma suka ce a banda shawwal daga zulqida kawai zulqida zulhajji su ne aikin mana zamanin aikin haji to ala kulli halin dai ba a aikin haji sai an je can inda ake yi to sannan kuma ba a yi ka sai a zamanin sa sai wannan lokacin sannan ko ba a yi kuma sai an je inda ake ba inda zai dawa bi sai Ka'aba ba inda zai saba da Marwa sai gurin saba da Marwa inda Annabi yayi inda sahabbai da suka zo manzo da sallama ya zo da sahabbai za a yi an yi dawafi za a shiga sa'ayi suka ce ya rasulullah ta ina za mu fara sai ku fara da inda Allah ya fara ibda bi ma da Allah bi sai karanta aya inna safa wal marwa min ta'airillah sai Allah ya fara da safa fara da safa kaga in ka baro daki safa ita ce can karshe da ke da da marwa za ka fara aida kusa da dakin ne amma sai ka wuce sai ka je can sai ka faro sannan ka dawo baya saboda haka da haka Allah ya fara kuma haka manzo Allah sallama yayi yana cewa khuzu anni manasikakum ku zo ku karbi aikin hajjin ku daga wajena to shi ne yake wucewa ya yi kaza su ma su yi ya yi kaza su su yi ya san sai na umaru da ya zo sun batan hajar aswad a kaba bayan ya yi dawafi in ya zo sun bata da aswad hajar aswad kai fa dutse ne baka da amfanin komai ba don na ga annabi yana sun banta ka ba zan sun bace ka ba innaka hajarun la tadur wala tanfa wala wala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabbaltuka ma qabbaltuka ba kai duniya ne ba za ka yi cutar da ni ba za ka amfana da ni ba amma dai tun da naga annabi ya sumbance ka ya zama sunna to su safai abinda annabi yayi shine muradi inda annabi ya yi abu to ba ruwanka da tambayan kuma ya abin yake ai shi shine mai karba daga Allah ba ruwansa ba ruwanka da bincike inda annabi ya yi an gama sai sa cikin sunna sunnonin annabi guda uku ne akwai kaulu akwai filu akwai takrir akwai magana annabi ya ce kaza to ai akan yi magana manzo Allah sallama yayi magana daga baya ya canja eh a canja magana mana ayi nuska eh ayi nuskan wancan magana a shafe wancan a kawo wata a madadinta kamar ran da aka yi sallar layya ta farko a duniya to sai annabi ya ce to duk wanda ya aje nama ya kwana gobe ya zama haramun ba za a ci ba saboda ka in ka yanka in ma ba za ka iya ci ba ka ba wani shikenan dole kafin wuni ya kare duk nama ya kare duk a madina kowa ya cinye naman sa wanda ba zai yi ba ya ba wa mutane ana nan ana nan can sai yace kuntu nahaitukum an idkhari al-humil adahi fadakhiru da na hana ku ku aje naman layya to yanzu ku aje abin da yasa kai la yakuna dulatan bainal agniya minkum a lokacin akwai masu wadata kamar yanzu akwai kuma talakawa da yawa to idan aka ba su dama aka ce musu kowa ya ajiye namansa wani har ba da yana cin namansa ko ba zai ba ko makwacinsa ba makwacinsa ko bai layya ba to shi ne aka hana kowa in ma ba za ka ci ba sai da zuwa za ka yi gobe ko to ka bayar yau ne to da aka samu wadata kowa da kowa ya samu layya har wani mutum ma ya zai ce shi ba da abin layya shi abin da yake da shi abu burrata sunansa abin da yake da shi ba zai isa ba annabi ya ce je ka ya isa maka kai amma kai kadai aka yi masa wannan kususiya ya je ya yanka wannan ɗan karamar taguwa ya yi layya to kowa da kowa ya layya to yanzu an ɗauke za ka ajiye ko har zuwa yaushe ba kai ka sani tun da kowa ya samu an samu wadata da irin waɗannan kaga ƙaulu ne aka yi masa nuska to amma filu ba shi ka yi masa nuska ba idan annabi ya riga ya yi aiki to ba shi ka shafi aikin ba inda aikace ya yi shi to shi sunna ne ya zauna har abada sai sa suka ce af'alu ya fi ƙarfi akan abwalu to na ƙarshe kuma sai tagrir tagrir kawai mutum ya zo ya aikata aiki gaban annabi bai magana ba saboda shi baya shiru abu in ba daidai ba saboda haka idan ka zo kai aiki a gabansa bai ce komai ba kamar yadda wani ya zo gaban annabi sallama sai ya yanka damo ya ci annabi bai ce komai ba sai damo halal ne eh da da ba halal bane da annabi ya hana shi to irin wannan kenan eh suratul shura makiyatun a makka ka saukar da ita suna da aya hamsin tana farawa da bismillahir rahmanir rahim ha mim ain sin qaf wannan harufa guda biyar da su wannan sura ta fara kalimomi ne guda biyu harufa kuma guda biyar ne to akwai irin su kaman kaf ha ya ain sad to irin waɗannan to guda biyar ne za ka samu wasu kuma guda hudu ne kamar alif lam mim sad guda hudu ne kamar alif lam mim ra guda hudu ne wasu ko za ka same su uku kamar na na bakara alif lam mim kawai wasu kuma za ka samu guda biyu ne ya si yawa irin irin wayannan kenan wasu kuma za ka samu wani ko guda ɗaya ne kamar surat dauda sad kawai sai wal qur'an zikiri ko kuma qaf wal qur'an majid ko kuma nun wal qalam ma yasrun irin wayannan to kalimatani kalmomi ne guda biyu kuna anan bi kilafi ma qablaha sabani abin da yake gaban bayan sa ai gaban sa kai kafa ya ayin sad kalimatu wahidatun kalma ɗaya gashi wancan harfa biyar ne amma kalma ɗaya wannan kuma harufa biyar ne amma kalma biyu alif lam mim sad shi ma kalma ɗaya ne alif lam mim ra kalma ɗaya ne kalmatu wahidatun ha mim ayin sin kaf kalma biyu ne ko zawatul hawamim sab'un ha mim ha mim nan guda bakwai ne ha mim dai babba fasara sa Allahu ala bi muradihi wannan shine Allah shi yake iya san abin da yake nufi da waɗannan harufa saboda idan Jibril ya saukar da su ya zo ya karanta wa Annabi sallallahu alaihi wasallama duk harafin da ya karanta annabi sai ce masa je ka na sani alif annabi ce je ka na sani lam annabi ce je ka na sani mim annabi ce je ka na sani saboda mai saboda annabi yana karban qur'ani kafin jibril ya kawo wa innaka latul alqur'ana min ladun hakimin alim yana karban qur'ani sa daga Allah sa mai bada qur'ani hadha asahu ma yuqalu fi tafsirihi shi yafi inganci a cikin abin da za a faɗa cikin fassarorin waɗannan harufa kace Allah ne ya sa abin da yake nufi to ila ibn abbas ma mana haza abla ibn abbas shine da ma mai fasara qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma faqihu faqihu fi dini wa allimhu ta'wila Allah ka sanar da shi addini kuma ka sanar da shi fasaran qur'ani saboda haka abla ibn abbas duk abin da ya fasara to ya fasara kowa inda na qur'ani ne aka tambaye shi me ma'anan wannan hamim ayin sir qablinan fa sakata sai ya shiru to ila maraka ka sake tambaya sa fa sakata ya shiru sai lamar haka aka sake tambaya sa saka ta hijiru bace komai ba wa kana bil majlis uzaifa ibn al-yamani uzaifa yana zaune a inda ake tambayan shi Abdullah ibn Abbas fa kana sai ce tasaluna rajula an ce in la yuhibbu an yatakallama fihi ku kun da mutane kuna tambayan mutum abinda baya sai magana akai ai sai ku hakuri hada ma'ana da wannan shine ma'anar wannan kalmar kenan shiruri eh in an tambaye ka me fasara su shiru anna jama'atan min ahli baitihi سيبينون سيبنون مدينة تسمى بغداد في دجلة ويتجبرون ويمغون والله يبدل عليهم نارا فإذا أصبحوا يكونون كأنهم لو يوجدوا قد قال له هذا سيكون في العباسيين ولهذا ما أحب ابن عباس أن يتكلم في تفسير هذه الحروف ولكن هو يعلمها جيدا أبلا ابن عباس باوي بيسان فسر بيسان فسر أما بايا سنتا سبودا ونن حرفا suna nuna wani abu koyayye da zai faru nan gaba a wannan lokacin ma'ana akwai za mutanen jikokin abbasin wanda ake ce musu abbasi yuna jikokin abdullahi bin abbas jikokin abbas ne kuma baban shi abdullahi kenan to za su gina wani gari wanda ake ce masa bangadaza domin a lokacin babu bangadaza zamanin safai ba bangadada a lokacin kufa ne da basara amma ba kada daga baya ka yi shi fi dijilata a can tekun fasha sai da jabbaru na za su je daga baya za su yi tawaye ma'ana za su zama wasu mutane masu taurin kai wayan gona za su yi zalunci wallahu yamduru alaihim naran Allah zai zuba zuba musu wuta ma'ana zai halaka gari sai za su bahu yakununa kana da wani rukatu in gari ya waye kawai sai a samu duk sun shafe an gama da su qala lahu hadha sai ga wakil abbasiyina sai shi wannan yake fasar ba da fasara fa Huzaifa Huzaifa tun Yamani yace wannan zai faru ne a cikin Abbasiyawa ne tunda haka ne wali hadha ma habba ibnu Abbas ya takalla fi tafsir hadhihi al-huruf yasa Abdullah ibn Abbas baya sai magana kan wayannan harufa abinda sun shafe shi ne saboda haka ba su magana kan su amma ba wai bai san su bane ya sani ya fi kowa ma sani tunda annabi ya yi masa ce da shi ne ya fi kowa sani fasara Qur'ani wala kulli halin dai Allah ke san abin da yake nufi kazalika ay misal zalika al-ihai kamar da nayi wanci nake wahayi in ji Allah yuhi ilayka haka nake maka wahayi ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa illal ladina min qablika haka nake wa wanda suka gabace kama wahayi Allah yuhi ilayka Allahu al-aziz al-hakim yuhi ilayka Allahu Allahu Allah nan al-aziz mabwayi fi mulki a cikin mulkin mulkinsa al-hakim goni fi sunni a cikin aikinsa yuhi ilayka shine yake maka wahayin Qur'anin nan wa ilal ladina min qablika shine yayi wahayin annabawan da suka gabata ba saboda haka za a ji karatun ba irin karatun mutane bane a karatu duk mutum duk iya larabcin sa karan bai ji me yake nufi da hamim bai sani ba ayin sin qaf bai sani ba saboda harafi ne guda daya aka zo aka jujjona ba zai iya ganewa ba kamar rubutu ne ka rubuta shi kawai ba wasali gashi nan ba iyaka amma ba baki ne kawai ai ba za ka ba zai karantu ba lahu ma fi samawati lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-aliyyu al-azim lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-aliyyu al-azim ma fi samawati abinda yake cikin sammai wa ma fil ardi da abin da yake cikin ƙasa lahu na Allah ne milkan mallakan Allah ne ke kayan sa ne wa kalkan halitta sa ne shi kadai halice shi wa abidan ko bayin sa ne Allah bai hada mulki da wani ba ba wanda ya mallaki ko tsinke ko menene ma komai na Allah ne eh komai na Allah ne sai dai wanda Allah ya bawa tasarrufi ya zo ya jujjuya a cikin kayan Allah ya barwa Allah kayan kuma halitta ne ba wanda ya taba yin halittan ko ko tsinke Allah ne halishi kayansa wa bidan saboda haka kuma komai bawan Allah ne duk abin da Allah ya yi shi bawa ne na Allah wa huwa aliyu Allah nan shine madaukaki ala khalqihi wanda ba a faranta shi da halitta halitta eh Allah shi shine Allah halitta ko sunan ta halitta alazimu Allah mai girma ne alkabiru mai girma ne
يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم تكاد وتكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم السماوات سمي تكاد ويكاد سنكذا yatafaddarna su tsage min fawqihin daga can daga saman wayan na halittu dan shakku kullu wahidatin kowace sama ta tsage fawqan lati daliha ta fado kan mabinta min azamatillah saboda sanin girman Allah Allah da ya halitta sai ya nuna wa abubuwan da ba sa motsi halitta girmansa to sai suka san girmansa sai suke tsoron girman Allah su kuma masu motsi irin su mutane su kuma sai ba su gane girman Allah ba shi za su ba san ma da mutane sun gane girman Allah kamar yadda sauran abubuwa suka gane girman Allah to shi mutum da duk inda yake so zai shiga ko ba kofa za ka wuce eh ko ba kofa a gina a rufe komai in dai da ka san Allah sanin ka Allah ya kai in ka zo ba ruwan ka wucewa za ka yi eh kuma gurin zai zage ka wuce to amma da yake kai din ne hijabin za ka hada aka barka da hijabi من فوقهن آه والملائكة يسبحون بحمد ربهم ملائكة سنة وعلا تسبيه سنة تقود وعلا ملابسين للحمد سنة تدنيا ليقود لتسبيه لكما قوديا بعلا ويستغفرون لمن في الأرض سنة نيما ومتانين قصا غافرة سنة نيما ومتانين الناس مكبون على شهواتهم ومعاصيهم mutane suna kife akan shawace-shawacensu da sabon Allah وربما غضب الجليل حتى يكاد السماوات يتفطرن من فوق الخلائق ويهلكون wani lokacin ayyukan da mutane suke yi a nan doron duniya yakan fusata Allah har ma sammai sai sun kusa su faɗo ma kawai daga sama ta bakwai ta faɗo kan ta shida ta shida ta faɗo da kan ta biyar har su dawo kan ta ɗaya ta ɗaya kuma ta faɗo kan mutane kawai komai ya ƙare har sai sun kusa su yi haka kowa ma ya halaka to sai in suka ga irin wannan fiji wanda Allah ya yi saboda halittarsa ta yi ta yi masa wani irin sabani ta saba masa fata kifin mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim sai mala'iku su tsaya su yi tasbihi suna gode wa Allah suna wa Allah tasbihi suna ibada wa yastaghfiruna liman fil ardi suna cewa ya ubangiji ba san ka bane ba san ka bane da sun san ka ba za su saba maka ba to sai su yi ta neman wa mutane gafara hatta sunan garabul jalili tabaraka ta'ala har fishin Allah ya ya sai ya natsu in yana fushi kenan kuma za sai koma a zauna lafiya in ba don haka ba duk sakon ɗaya sai a samu mai fusa ta Allah a duniya haka mutane suke eh wani mutum shi da ma sharri kawai aka yi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lillahi ibadan mafatihan lil khairi man gali lil sharri duba liman ja'alahu Allah miftahan lil khairi wa miglaqan lil sharri annabi yace akwai wasu mutane Allah ya so mabudin alheri ne ko masu rufe sharri ne duk inda aka gansu to sharri ba zai zo wajen ba sai alheri wani wasu kuma wa inna lillahi ibadan mafatihan lil sharri man gali lil khairi wani kuma in ka ganci shi ko komai ɗinsa sharri ne kawai shi bai san alheri ba saboda ba a yi shi da alheri ba to haka mutane suke ala na'am inna allaha shi allah huwa shine al-ghafur mai yawan gafara li awliyahi ga masoyansa ar-rahim ar-rahim bihim allah shine mai jin kai mutane yastaghfiruna liman fil ardi malaiku suna nemo wa mutanen kasa gafara umumun yuradu bil khusus wannan amina in ace mutane gaba daya har kafirai kenan har munafikai kenan har ma sabon Allah kenan har kowa da kowa mana neman masa gafara a ba haka bane wannan amina amma khususi ake nufi ayar ta zo amiya ta kawo mutane gaba daya ma ba duk mutane ake nufi ba ai min almu'minina a cikin mu'minan al ana neman wa mu'minai gafara saboda mu'mini ne zai yi aiki ya fusa ta Allah amma shi kafiri saboda shi dama jefafen Allah ne ba ruwan Allah da shi duk abin da ya aikata wa dama shi a cikin sakon yake saboda ka don ya ƙara saba wa Allah jiya ma shi yayi shekaran jiya ma shi yayi gobe ma shi zai yi saboda haka shi wannan ba a damuwa da shi wanda ake damuwa da shi ya ce shi musulmi ne kuma yana cikin tsarin musulunci amma ya zai aikata aikin da kafiri ma sai ya tsaya tukuna ya yi tunani sannan zai yi shi akwai irin su mutum musulmi ne amma in ka ga in ya je tafka wani aiki da wata badakada sabin ya baka mamaki ka yi mamakin yanzu wannan yana sallah kuwa yake aikata wannan aiki ko kafiri ma yana tsoron irin wannan aikin kuma sai kaga musulmi ya aikata shi sai wayannan sune masu kusa ta Allah bi dalili ayati hamim gafir saboda dalilin ayar ta gudun gafir take cewa ya san firma lillazina amanu mala'iku suna nemo wa mu'minai gafara ne ai mu'minan ne suke yin aikin da bai dace ba har ya kai ga fishin Allah ne to ce sa sai mala'iku su ce to ya ubangiji ko da yake musulmai ne amma ba san ka ba sai su yi ta tuba su yi ta tuba su yi ta nema wa mutane gafara sai kuma a shafa wannan fiki wa ha huna liman fil ardi wa huna kalil ladzina amanu nan ayar ana neman wa wanda suke kasa gafara mana wanda suke nan duniya can kuma wancan aya ana nufin mu'mine ne zalla idan liman fil ardi umumun muqayyadun bi ayati wa astaghfirul ladzina amanu saboda haka wannan liman fil ardi nan da Allah ya fada wastaghfiruna liman fil ardi amiya ce ayar dama ai mun ce aya tana wai shi ita aya ita ce matani dama aya da hadisi su ake ce musu matani sune kuma asalin dukkan sune ake ce musu aslun aslun naqliyu shine asalin da aka karba yanda aka karbe shi ba ba isa canja shi ba saboda haka in ka karbi aya yanda ka karbe ta to wanda ya baka ita ma haka ya karba shi ma haka ya karba shi ba har har annabi sallallahu alaihi wasallam manzala kuma haka ya karbe ta wajen Allah ko wajen jibril jibril kuma haka ya karba wajen Allah ala kulli halin da in aka karanta aya yadda take haka kowa ma haka take a wajen sa to aslun nagliyun kenan to saboda haka a ciki ake samun ami kamar wannan aya kaga amiya ce tana tace liman fil ardi wanda yake doron kasa har kafirai ma suna nan to waccan kuma an ce wata suna lillazina amanu kaga waccan kususiyar waccan aya ta zo ta keɓance wannan aya wani sun faru ala maratiba shi sun fari awil sun faru ala maratiba ko kuma shi sun fari yana kan martabobi ne yastaghfiru liman fil ardi jami'an bi ma'anan imhali ko usulin ni'mati wa sirri wal afiyati wal hidayati suna neman wa duk wanda yake doron kasa mala'iku suna neman masa gafara gafara da suke neman masa ya ubangiji duk abin da suka aikatawa har kafiran su kai hakuri ka jinkirta musu kar ka kai azaba yanzu su halaka ka bari kowa sun lokacin mutuwa sai yayi mutu sannan kuma ni'imar da kake ba su kar ka dauke kai hakuri ka dinga ba su ni'ima kamar yadda ka saba suturar da kai musu ka basu a surushe wanda wanda aka kaddara masa zai tsira daga baya zai fita cikin barna ya dawo shiriya kuma kar ka riba su da lafiyar su duk barnan da za su yi kuma masu shiriya a cikin su ka rike musu shiriyar su wannan shine gafara na kowa da kowa kenan wa man hadahu Allah wala yaka bil mu'min la yajidu al-istighfara fil martabati thaniyati wanda ya samu ya shi ya dawo Allah ya shirye shi ya dawo cikin mu'mina da kafiri ne sai ya musulunta ya dawo cikin mu'minai to shi zai samu istighfari a cikin martaba ta biyu ana neman wa mu'minai gafara to shi ma zai shiga ciki ajan fil Allah lahum sayyi'atihim nan kuma mala'iku suna roƙon wa mutane gafara mu'minai gafara Allah ka gafarta musu ka sa su a cikin aljanna ربنا وارسلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم يا أبنجي to ka gafartawa waɗanda ka gafartawa in ana rabbana wa sakala ce rawa fanfir lazina tabu wa tabu sabilaka wanda suka bi hanyar ka kuma suke neman gafararka ka yafe musu ka shigar da su aljanna wannan shine istighfari na mala'iku kenan hawa na biyu kenan na muminai kenan wanda ake muminai ana neman musu gafaran miyagun ayyukansu kuma ana roƙon Allah ya shigar da su aljanna wa bi hadha al-istighfar yatarquna wa bi hadha al-istighfar yatarquna ila hidayati to anan ne sai kaga musulmi saboda istighfarin da mala'iku suke yi sai kaga ya tashi daga matsayin da yake ya koma zuwa shari'a da ba shiriyayye bane yana ayyuka na sabon Allah sai kaga ya daina wa yajidun al-imana sai su samu imani domin duk wanda ya samu imani ba zai yi aikin asha ba duk wanda kaga yana aikin asha imani ne bai ishe shi ba ko kuma imani ne bai shiga yadda ake bukata ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la la la yasriqu sariqu hina yasriqu huwa mu'minun wa la yazni zani hina yazni huwa mu'minun wa la yashrabu al-khamra hina yashrabu huwa mu'minun yace mai sata ba zai sata ba yana yana mu'mini mutum yana mu'mini ba zai sata ba saboda ba kayan mu'mine bane mai zina in yana zina ba mumini bane ba kai mumini bane a mai mai shan giya ba zai sha giya ba in yana mumini mana mumini ba zai sha giya ba to saboda waɗannan su in aka matsayi na imani to manyan sabo ba za a yi su ba in tajtaribu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum marhalan karima Allah ta in kuka ne saki manya manyan sabon nan ya dawo zunubi ku dan karami ne to ko da yake mu wanda muke ganin karamin ma babba ne mu yanzu da muke ganin karami ya kaman ƙarya to ta fi kowanne girma daga tunan kuma na ganin ta karama yi da mutane ka zauna ka yi maganar mutum shi ma mu a wajen muna gani kaman karami ne don ka zauna kuna hira ka kawo sunan wani ya kana ganin karami ne ko babba ne da irin wajen nan manya ne amma kuma ƙanana ne a wajen mutane to duka dai gaba ɗaya ake roƙon Allah ya gafarta idan mutum ya wuce wannan ya wuce wannan matsayi ya samu imani cikakke to yanan duk ba zai yi su ba wai za amanu idan suka yi imani istighfaru lahum sai su yi musu wani istighfari kuma har yanzu istighfaran haqiqiyan istighfari na haqiqa wa huwa ghufranu dhunubi shine gafara dhunubansu wai salihi mu jannar da shigar da su aljanna malaiku idan mutum ya zama mumini sai Allah ya sai su ce to ya ubangiji abinda kace musu su ne sanci manyan laifuka sun ne sata yanzu abinda suke yi kanana ne saboda shi dan adam ba zai iya zama baya laifi ba to annabawa ne Allah ya kiyaye su wanda ba sa laifi amma mutanen da ba annabawa ba su suna laifi sai dai mutum yayi laifi ya tuba ya fi ala ka sani inna Allah shi Allah huwa shine an gafuru mai yawan gafara arrahimu mai jinkai Allah ya mana gafara amin
والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل والذين اتخذوا من دونه أولياء الله عليه حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل والذين اتخذوا من دونه أولياء mutanen da suka riki wasu gubaka ko wasu abubuwan banza suke bauta musu kabar Allah Allahu hafizun alaihim Allah yana sane da su ya san iyakacin su ya ga wanda suke bautawa li jazihim kuma Allah zai saka musu akan abin da suka yi kuma an ka alaihim bi wakilin ya rasulullahi ban ɗora maka wakilci akan mutane kowa ka bi ɗakin sa kaga abin da yake yi ba a kai dai ka gaya wa mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa umirna an nahkuma bi zawahiri wallahu yatawalla sara'ira an umarce mu mu yi hukunci da abin da ya bayyana shi yasa shi alƙali kullum abin da ya bayyana shi yake hukunci ba ruwan sa abin da ya boya abin da ya boya sai ba wanda ya san shi sai Allah to saboda haka abin da kai a bayyane shine za a nemo shaidu kai kaza kai kaza ko kaza ya faru a zo a yi maka hukunci amma abin da kai daga kai sai Allah wanda ka Allah ne ya sani tsakaninka da Allah ne وما أنت عليهم بوكيل تأصل المطلوبة منهم kai ba wakili bane akan mutane wanda zaka bi su gida gida daki daki kowa zaka ga abin da yake yi balle abin da ake nema ya kace zo da sai ka tabbatar da shi a ma alaika illa iblamu kai dai riskarwa ne ta ka ka gaya musu abin da Allah ya ce wanda ya yadda ya karba shi kenan ya yi sa'a wanda ya ki karba ka bashi da ubangijin nasa
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وكذلك الله يشهق عنه مثل ذلك الإيهاء كما يدنك وحي وأنباوة أوحينا إليك قرآن حق كما نيمك وحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن نأيك ومكدون للتاه ميسونا قرآن أبن كرنتاوة عربيا كما لغة العرب شيء زلا باب وتكلمة وندبات العرب شيء قرآن litunzira ummul qura saboda kai wa waɗannan mutanen wannan gari makka kai musu gargadi ita ce uwar alƙariyu makka kenan kai musu litunzira ummal qura saboda ka tsorata ka gargadi ummal qura uwar alƙariyu ita ce makka wa man haula hada wanda suke daura da ita ahlu ahlu ahla makka da mutanen makka wa sa'iran nasu da ma sauran duniya gaba ɗaya kai musu gargadi wa tunziran nasu yawmal jam'i kuma kai wa mutane gargadi cewa akwai ranar tashin kiyama ran da za a hada kowa da kowa خوفهم كباس قورو بهذا اليوم الكبير da wannan babbar rana yawmal yawmal qiyamah ranar tashin kiyama yajma'u fihi al-khalaiq wanda za a tara halittu gaba daya a wannan ranar ka gaya wa mutane ranar tana zuwa kuma kowa ya sani la raiba fihi babu kokonto a wannan ranar tashin kiyama shi kamar yadda ka san in ka zo duniya ka tabbata sai ka mutu to ka tabbata tashin kiyama kuma sai an yi la shakka fi zalika babu kokonto a cikin tashin kiyama kamar yadda babu kokonto a cikin mutuwa kowa ya yadda zai mutu saboda ya ga iyayensa ko kakanninsa ko danginsa manya da yara da maza da mata ya ga ana ta mutuwa shi da kansa ya san wata nan za ta ɗauke shi to yadda ka tabbata za ka mutu ka tabbata kuma za ta tashe ka fariqun minhum fil jannati wasu za su cikin aljanna Allah ya sada mu wa fariqun fi sayyid wasu za su cikin wuta Allah ya kiyaye mu yawmal jam'i huwa hazal yawmu yawmul jam'i ranar taron shine wannan rana yujma'u jami'ul khalaiqi za a tara dukkan halittu wa yunada munadin ko wa yunadi munadin mai kira zai kira mai kela zai kela fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir dama haka Allah yake wasu mutane suna za su shiga aljanna wasu kuma za su shiga wuta al-insanu yanbaghi minhu an yatawahhama da'iman zalika al-majlis sinfani sinfun mukarramun masanun wa akharu mubadun muhanun dan adam ya kamata ya dor ya sa a zuciyarsa har abada yayi ta duba wannan kashi guda biyu wanda za a kai aljanna da wanda za a kai wuta kullum ya dinga sa su a cikin zuciyarsa yana aunawa saboda ya gane ina yake ya sani akwai ɗaya gefen wasu mutane an karrama su an girmama su kuma an kiyaye su mutanen aljanna kenan wasu kuma an nesa ta su kuma an wulakanta su za a wahal da su sinfun nusiban lahum al-usratu wal hijalu wa jumi'a lahum ar-raqa'ib wal a'malu eh kacin duk abin da suke nema na na na, na jama'a an hada musu abubuwan ado shi ma an tara musu kuma duk abin da suke dan adam yake bukata an ba su ko duk abin da mutum yake guri a ransa an ba shi وآخرون وسكما ويد لهم الأراقم والسلال والسلاسل والأغلال ودروب الأحوال والأنكال وسكما أن هذا سدا وسو القلوم مرسى دادي أن هذا سدا وسو أبوبوان أونا نقونيوا daga saliyu konewa shine silal wasalasilu kuma an hada su da sarƙoƙi mari wanda suke kama mutum a ɗaure mutum da sarƙa wal angalal kuma an samu su kunkumai wanda ake daura wuyan mutum ba zai iya magana ba wadrubul ahwali an samu su kashi daban-daban na abubuwan tsoro wal ankalu an samu su azaba daban-daban lam yarri ayu ahadin minna ay min ayi sinfaini huwa dan adam ya kamata bai sani ba fa a cikin waɗannan wani kashi ne yake ciki da ya kamata ka ɗora wa kanka cewa wani kashi ya kamata ka zama a ciki eh sai dai kokari ka nemi zama a cikin kashi mai kyau eh tun sai na Abubakar ya ce mana al-maut babun wa kullu an-nas dakhiluhu ya laita shiriya ba'da al-maut madaru yace mutuwa dai dole ne kofa ce kuma kowa sai ya shiga wannan kofar amma sai dai ni bayan mutuwan ne ba san ina ne ba ya za a yi ba'da al-maut madaru ina ne gida sai na umar ya ce masa addaru daru na'imin in amilta bima yurdil ilaha wa in khalafa fannaru gida bayan mutuwa ai biyu gida bayan mutuwa gidan jin daɗi ne in ka yarda da Allah a duniya in ka saba wa Allah gidan wuta ne sai sai sai na Usmanu ya ce huma mahallani malin malin mar'in gairuhuma fakhtar li nafsika ayya dari taktaru lalle tabbas gidan ni'ima da gidan azaba sune lahira babu na uku babu wani gida daga gidan aljanna sai gidan wuta amma kai dan adam ka zaba wa kanka wanne kake zo ka koma ina aliyu yace malil abid siwal firdaus in amilu wa in hafa fatan farabbun gafaru eh bayin Allah ba ba inda za a kai su sai aljanna firdaus in suka yi wa Allah aikin da Allah yake bukata idan ko sun saba to Allah mai gafara ne zai gafarta mu to shine ya kamata mutum ya san wani wani kace yake wala fi ayyil fariqaini yakunu mutum ya yi ta tunanin a wani waɗanne jama'a zai samu ya kasance a cikinsu kuna mahallul kasbi a nan ne gurin nema shi ya kamata in mutum ya zo duniya ya nema ba mutum ya tsayawa ni sai ta na tara duniya ba a gane waɗannan ya fi wa mutum shi ne babban nema ka zauna kullum kai ta tunanin ina ne jarinka ina ne ribarka eh jari imani riba shiga aljanna menene faduwa menene rashin jari rashin jari shiga wuta rashin jari zunubi rashin faduwa shiga wuta to kawai shine shine shine kasuwar duniya gaba daya abin da aka kawo mutane su ji kasuwa wannan ne kawai shin kasuwar ka ka samu jari ka samu riba ka samu imani ka yi aiki mai kyau ka shiga aljanna shikenan kasuwar ka ta ci ka samu nasara menene faduwar wanda ya fadi a duniya kasuwarsa ba ta yi ba shine ba imani ba tsaron Allah an je lahira ya shiga wuta shikenan ba ba jari ba riba Allah yake amin wa hunalika la yumkinu li ahadin an yazida min hasanatihi wa la yanqusa min sayyi'atihi saboda haka ba zai yi ga mutum yace zai ƙara kiyawan sai ya je lahira in ka je lahira ba maganan ƙara kyakkyawan aiki kai ga ka gama wanda kai a duniya shine kawai kuma ba za ba za a rage maka miyagun ayyukanka ba ka ce to bari in yi wata dabara yadda za a samu dan kankare kankarewa a duniya ne in an kankare to in ba kankare ba shikenan baka su yano sauri lailatan ila sabahi ila lahu ma bukauka a fi zunubi akhadha tibnatan min al-ardi qala az-zunubu ahwanu min hadha inma abki li khawfi al-khatimati al-madaru al-khatimati yace Sufyanu Sauri ne aka same shi yana kuka tun da yadda yana kuka har asuba aka ce me yake zaka kuka zunubanka da kake yi suka baka tsoro sai ya dauki wani tubali na ƙasa ya shi ai zunubi kan gaba ɗaya sa bai kai wannan tubali ba nauyi ba zunubi nake tsaro ba a ƙarshe ya ƙarshen mutum yake in ya zo mutuwa ya zai samu ya shiga da imani ko ba zai samu wata wannan matsalar take to saboda ka duk abin da ake nema yana na wajen wajen ƙarshe ne samiya munshiran ya gulu a yara hibi na jira ma ma fa'arat hindu ko yace a ya rahibi ya yi rahibi najrana ya ku masu aiki masu ibada a najrana ma'ana turawa menene hindu ta aikata ma'ana dai kada wannan lisanul hali ne kana gaya wa kanka wacin ni yau kam yau menene nayi ne wanda zai kusanta ni da Allah tun da gari ya waye menene nayi ne wanda zai nesa ni da Allah tun da gari ya waye haka kuma in gari ya waye suka ce ni daren jiya kam tun da rana ta fadi zuwa yanzu safiya menai ne wanda ya kusanta ni da Allah menene kuma nayi wanda ya nasara ni da Allah ina bin lura fa kada sai ce ma farat bi al abdaru ana yace abinda ga kaddara sai min aiki ni shine abinda nake tunani annasu ala aqsamin mutane kashi kashi suke minhum man nazaruhu fi sabiqati rufiyat al kalam wa jafat wani yana duba abinda yayi baya ne ai ba a duba wannan ai wannan ya riga ya wuce abinda aka yi a baya ai an gama da shi alƙaluman an ɗauke alƙaluma kuma takardu sun bushe mana abinda ya wuce ya riga ya wuce ba zai dawo ba haula ila aljannati wa haula ila wala ubali wa haula ila nar wala ubali kawai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da cikin hadisi da Ahmad ya rawaito daga Abdurrahman ibn Qatada As-Sulami ya naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah azza wa jalla khalaqa adama ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي قال فقال قالوا يا رسول الله فعل هذا ما نعمل قال على مواقع القدر من ظل يا سيد الله يلشي النبي آدم sai dauki halitta gaba ɗaya sai ya sata bayan annabi adam da jawadan na wuta za su tafi baruwa na mana duk abin da suka aikata baruwa na wuta kawai aljanna kai za su tafi baruwa na da jawadan nan kuma wuta za su tafi baruwa na sai mutane suka ce manzo Allah to ya rasulullahi me yasa ake aiki tunda dama an riga an gama wanda zai tafi aljanna dai zai tafi wanda zai tafi wata kuma zai tafi annabi ya ana aiki ne akan kaddara in an kaddara maka aljanna to aikin aljanna zai maka sauki in an kaddara wa mutum wuta aikin wutan ne zai maka sauki to shine la tabdila li kalimatillah babu canji ga kalmomin Allah minhum man yatafakkaru fi hadha alladhi sabaqa a cikin mutane zaka samu wani yana kan wannan tunani yana tunanin abinda ya wuce malaka fihi baka da komai a cikin abin da ya wuce ya wuce hal an ka min ahli sa'adati am min ahli shaqawati abin da zaka yi tunani kana cikin mutanen arziki ko mutanen tsiya wa minhum man nazaru fil khatimati wani kuma yana duba karshe wani yana duba abin da ya wuce to wannan ba shi da amfani wani kuma yana duba abin da zai zo ya zan kare lian al amala bil khawatim ayyuka gaba daya karshen ake nema in karshe ya yi kyau shikenan komai ya yi kyau to shine ya khafuna al khatimata kaseeran ana tsoron mutane suna tsoron karshe da yawa kuma dole ne abin tsoro ne domin saboda hadisin can da annabi sallallahu alaihi wasallam na muslim cewa wani zai mutum zai ta aiki ya ta aiki ya ta aiki wani zai ta aiki sai tsakaninsa da aljanna duk bai fi zira'i ba fa yanzu ga ne kitabu fa ya malu bi amalin nari fa yakulaha sai kawai yayi aiki ga nan dab da mutuwa sai yayi aikin yan wuta shi kenan ya mutu ya tafi wuta kuma ya dawo ma ciki Allah ya kiyaye wani kuma zai ta aikin mutanen wuta ya yi ta aikin mutanen wuta sai ya zo mutuwa dab da dab sai ya zo ya musulunta eh kamar mutanen da suka zo ranar yakin badar manzo sallama suka zo suna shin dibino sai suka suka ce masa to mu ma mun zo muna son mu shiga addini annabi ya ce to gashi ya ba su gado da shahada suna shin dibino su sai suka ce to yanzu sai annabi ya ce amma ko gashi kun samu yaki za mu yi sai suka ce to yanzu mu kuma bi matsayin mu muka shiga yaki mu aka kashe mu gashi ba mu taɓa yin sallah ba mu taɓa yin komai ba a cikin addini annabi ya ce kai tsaye aljanna za ku tafi suka ce in dai haka ne sun tabbata wannan dibiron nasu shine abin da ya raba su da aljanna suna cin dibiron suka gama cin dibiron suka shiga yaƙi duk suka yi shahada a wajen duk sun mutu duk kuma sun tafi aljanna to kaga wajen su kuma littafi ya riga ya gabata kan su dama daga aljanna ne ba shi dab da shiga dab da mutuwa sun shiga aikin aljanna ko sun shiga aljanna to wal arifu ibn waqtihi ma madafa ma fata ma madafata wanda ya san Allah ko wanda ya san abin da yake yi ya gane lokacin da yake kai a yau ɗinka a yanzunka ya kake shi ne kawai za ka duba ba ruwanka da baya daga jiya zuwa baya duk sun wuce ba za su dawo maka ba gobe ba ka zo ba ka sani ba ko gobe da safe ko ba za ka yi ma da safen ba saboda kai yanzu ne za ka yi za ka yi wa kanka hisabi yanzu ne za ka duba mai ya kamata ka yi shi ne kawai kullum ka zama ɗan lokacinka kawai abin da ya wuce ya riga ya wuce almustaghfirun ghaibun la markala laka fi abin da zai zo kuma gaibi ne baka da baka da hannu a ciki laysa laka illa sa'atu allati anta fiha awad da kake ciki ita kade ce taka a rayuwa min da mana awad da kake ciki mintin da kake ciki da sakon din da kake ciki daƙiƙa da kake ciki to wannan saniyar da kake ciki su ne kawai naka wannan ɗan lokacin da kawai shi ne naka awa ɗaya na ita ce naka ita ma baka sani ba ko za ta shiga nan da awa ɗaya mutum nawa za su mutu sai Allah ba iyaka saboda haka fasuk hafi mardatillahi tabaraka wa ta'ala duk lokacin da kake wannan lokacin ka kai kokari ka nemi me za ka yi da Allah a ciki kai aikin da za ka yi da Allah a wannan ɗan lokacin da kake ciki shikenan in ya wuce ka samu ribarsa in ka in ya wuce da kai ma kai sa wala alayka fi ma mada wala fi ma sayati na wanda ya wuce ba naka bane wanda zai zo ma ba naka bane hadha kalamun rahibun wannan magana ce mai bada tsoro fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir uzza tiga janna uzza tiga wuta laysa ahadun illa wa yamutu kowa sai ya mutu wa yawmal qiyamati la ya'lamu ahadun mata yati kuma ran tashin kiyama kowa bai san yaushe zai zo ba kuma da me zai zo wa kulluna mustaqiru fi hawahu wa shawatihi ga mu kuma abin mamaki kowa mu yana shagale a cikin son zuciyarsa a cikin sha'awarsa duk abin da yake damu ka ta duniya kawai ita ne a gabanka maimakon ka koma ka tuno ka ce to ya Allah kuma mai nayi tsakanina da ubangiji na mai nayi wa makoma ta amma yawanci sai ana tangala da abin da me zan samu me zan yi me zan tara me zan ajiye wa gobe wani ma saboda rashin hankali da wauta wai me zai tara wa ƴaƴansa kai ubanka ne ya tara maka rashin hankali wa shingalihi da shingullolinsa a'a ban yi kaza ba ai gobe ya kamata in yi kaza jibi zan yi kaza wace ba kaza kaje gobe da yi da jibi garin atin Allah ta'ala tabaraka ta'ala sai ka samu kuma mafi yawa ba babin Allah ake yi ba wal mautu qaribun to sani mutuwa kusa ne kullum mutuwa tana kusa da kai mai hankali shine wanda in rana ta fadi kar ka dauka safiya za ta same ka mai hankali shine in gari ya waye kar ka dauka rana za ta fadi karana shine mai hankali wa badal mautu yunadi yunada bayan mutuwa za a yi kela a kira a je fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri wasu za su shiga aljanna wasu za su shiga wuta kuma haka ne na'am Allah ya sa mu sunan
alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu akwai kwanaki da aka iyakance na daina yin kasaru ko dai za a yi ta yi har sai an dawo daga wannan tafiya ne a akwai shi kasaru in ka riga ka fita gida za ka yi tafiya to daga nan ƙasar ya kama ka za ka yi kuma yin ƙasar ma ya fi cikawa ne to amma duk inda ka je in ka je gari akwai buƙatar da ta kai ka amma ka tabbata garin nan sai ka yi kwana hudu a ciki ko kuma za ka yi sallan awa ishirin shine kwana hudu to in dai za ka yi kwana hudu a gari to za ka yi ƙasar ka dama tun kafin ka shiga garin ma ka tabbata za ka yi kwana hudu da kasar ya yanke za ka yi ta cikawa ka zama kamar mazauni ba za ka sake yin kasar ba sai ka baro sai ka baro garin ko za ka dawo gida ko za ka wuce gaba inda inda za ka wuce kuma in in daga inda garin da kake ka daina kasar nan zuwa inda za ka je ya kai kasar nan sai ka shiga ka dora in ko bai kai ba za ka dora ba amma idan misali mutum ne ya yi magana da wani dama kana bin wani baci kuɗi sai ce maka ka zo rana kaza zan baka kuɗinka sai ka tashi kaje da kaje sai ce maka to yanzu abinda za a yi ka same shi da safe sai ce maka to yanzu abinda za a yi ka bari sai na dawo da yamma da ya dawo sai ce maka to abin fa bai haɗu ba ka ya kuɗi sai gobe da safe to kana kasarun ka ba ka yanke ba gobe in ya zo sai ce maka ka ƙara dai haƙuri abubuwa kaza da kaza bai haɗu ba sai gobe in yana maka haka gobe gobe ko wata za ka yi ba za ka daina kasar ba saboda ai ba ni ya zama kaki kai ba da zai baka bukata ka lokacin ma juyawa za ka to har ran da koyaushe ne nan kan ba za ka yi ta kasar ba saboda nan baka da damar zaman kanka da kanka a wannan damar wani ne wannan ya ajiye ka da zai sallame ka kuma za ka bar gani to ba za ka daina kasar ba to amma idan kai da kanka kai niyya za ka yi kwana hudu nan ka za ka yi kasaro nan kam dole za a bar kasaro sai an bar gari sannan in dawowa za a yi cika bar kasaro in kuma wucewa za a yi ma dai shi ke
sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ana sallar asham ne sai aka sallame a raka'ar farko to za a ƙara wata raka'ar ne a sallame ko kuma wannan ta ɓaci za a sake wasu daban guda biyu ba ta ɓaci ba za a ƙara wata sai su biyu wannan yi sallama a cikin nafila ai sunna ne dama nafila ma sunna ce saboda kai idan aka aka yi sallama daya aka gane daya ce a sake sace a kawo daya sai su biyu sai a sallame in aka sallame shi ke ran an bar sunna mai karfi ko kuma an ƙara sunna mai karfi sai sujada ai sujadan baji
na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu me hukuncin mai ruku'u ko sujada tare da liman
oh wanda suke tafiya tare na'am eh wannan ai mutane ma sallah da ba kashi uku mutane fi ku suka sa ko akwai suka ce akwai wal liman akwai abokin liman akwai ganin liman eh wal liman dai shi kafin liman ya motsa mashi ya tafi to shi wannan bai da sallah eh wanda dai yake riga liman komai zai riga liman kabbaran harama zai riga shi sallama zai riga shi ruku'u zai riga shi sujjada wannan bai da sallah yawa da ma ya daina bin liman da ya fi masa eh domin sallah in da kana bin liman mai amfanin bin liman din naka in za ka bin liman don me kuma za ka riga shi sai ka bari sai ya yi dama ka yi da sallah abinda liman ya yi ka yi to liman bai yi ba ka yi kai kullum ma duk abinda liman zai yi sai dai ya same ka a to kai ne liman ko shi to mutum bai da sallah yawa shi ne wani liman kenan to abokin liman ko wanda suke tafiya tare to shi ma dai in suna yi tare sai kabbara harama tare sai sallama tare sai ruku tare su daga tare shi ma ba shi da sallah yawa mai sallah shine wanda yake barin liman yayi shi yayi shine ka'idar sallah dama manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ma mutanen da suke riga liman tafiya sujjada ko ruku ba sa tsoro Allah ya mai da su jakuna ko alhamdurai ka gani to tun da dai annabi ya ce za mai da kai jaki ya kamata mutum ya kiyaye kare zama jaki na na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana tambaya ne akan cewa wai wadda za su za su yi tafiya wacce ta kai a yi mata kasaru amma kuma tafiyar ta zuwa kwallon kafa ne za su iya yin kasarun ko kuma a tafiya kowace kowace iri inda musulmi ne zai yi ta zai je zai zai kasaru ai kasaru shi ba ruwan sa da wace irin tafiya za ka yi kai ne yake duwa kai musulmi ne kuma kana sallah saboda kowace irin tafiya za ka yi za ka yi kasarunka ba hana yin kasar kowace tafiya ba mutum zai kasarunsa kowace iri kawai in tafiyar sabon Allah zai je tunan ko sabon ne yana kansa amma kasarunsa da yana nan ai sallah daban aikin a kuma daban yawa ko aikin mai yake yi ko mutum ko ko mai gudun iyayensa ba shine mai sabon Allah ba to ko mai gudun iyayensa ne zai kasaru ka kasaru ai daban ne shi wannan abin da shari'a ta jana'anta ne duk wanda zai tafiya an ba shi dama ya kasaro ko ya tafiya yake da abin da ya jawo a cikin tafiya sannan kuma ruwansa tsakanin da Allah
sai tambayar mu ta karshe mai tambayar yana cewa ya shehu ya halatta a yi sahun sallah a gaban masallaci eh za yi na a shi ita sallah ba safu ba ne a'a liman bin liman ne a in ka ce ba za a yi safu a gaban masallaci ba to duk gidan da yake gabar da masallaci ba zai bi sallah ba haka waye waye fada a duk gari ma inda ana jin masallaci za a bi shi da saboda haka wannan kan kuskure ne kawai na wahamin wasu malamai wani kasan yana sa tunaninsa a cikin shari'a alhali kuma shari'a ba ruwa ruwanta yadda ta ajiye haka yake saboda haka ko ina ne aka sa sabu abin da ake dubawa lokacin da kake kudurta niyyarka ta bin liman to in ka kudurta niyyarka ta bin liman kai niyya ka ce kai niyyar sallah kuma sallah ka bi liman to shikenan fa sallah ka bi liman idan aka ce wanda yake gaban liman ba zai bi liman ba to wanda yake saman liman ma ba zai bi shi ba idan aka yi gidan sama masallaci yana kasa wani yana sama sai liman yana kasa wasu suna sama to na sama ba su ba su sallah kenan sun sallah sai duk akwai sama da kasa kuma ana bin liman a'a sallar ake nufi ta bi ba kai ne ka bi liman ba ba wai jikinka ya bi jikin liman ba in ma in jikinka in ma kana daga daga liman sai kai a baya sai kace baka bi shi bai babu sallah yawa sallar shi ake so ta bi sallar liman ba kai ne wai kai ka bi liman ba
na'am a ƙarshe kafin mu karanta takardun addu'o'i akwai takardar sanarwa da aka kawo daga wajen yan agaji takardar tana faɗa kamar haka yan agaji suna sanarwa al'umma cewa wajen da aka ware don a ajiye mashuna yana da ka'idoji, idan mutum ba zai iya bin su ba, to ya ajiye mashin ɗinsa a gefe, amma idan ya shigar da mashin ɗinsa inda ake ajiyewa, to dole ne ya bi wannan ka'idoji ɗin. Allah sa a fahimta. A ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i da dama da buƙatunsu mabambanta, Allah amsa mana buƙatu.
A gobe din Allah yadda za mu fara jauhara. insha Allah Allah ba mu lafiya da zaman lafiya amin inda muka bana daidai Allah ya ba mu lada amin inda muka yi kuskure Allah ya fi mana amin Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya amin Allah ya ba mu kwanciyar hankali amin Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali a ƙasar nan amin Allah ya yi wa ƙasar mu alƙibla amin Allah ya masa- ya yi mata alƙibla Allah ya mata jagoranci mai kyau amin Allah ya ba mu duk abin da ake nema Allah ya bayar amin Allah ake tsoro Allah ya kiyaye amin Allah ya zama cikin wurin da yake yanta cikin wannan wata amin masu bukatu gaba ɗaya Allah ya biya bukatunmu da bukatunsu gaba ɗaya amin barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amin Allah ya tabbatar mana da imanin mu amin Allah ya bar mu da imani ya kace mu da imani ya kada mu da imani amin duk da musulmai suke a duniya Allah ya hada kansu amin Allah ya san su zama kalma ɗaya Amin.
zama jiki ɗaya zuciya ɗaya Amin.
albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Amin.
Allah ya ba mu albarka wannan wata Amin.
Allah ya ba mu albarka da kake ciki Amin.
duk abin da ake tsoro Allah ya kiyaye mu Amin.
albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Amin.
albarka wannan wata mai albarka Amin.
albarka wannan littafin Allah mai albarka da ake karanta Amin.
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah Amin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Amin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمين.
آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والدار العظيم Amin.
سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين Amin. Alhamdulillah.